uku uku la talfatihi uku uku amin amin alhamdulillah fatiha Allah ya ba mu tawfiki amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون نعم وإن يتفرقا يغني الله كلا من sa'ati سعته to ana ubangiji ne mana magana akan magana wato ma'aurata wato miji da mata da yadda wato zaman su zai kasance da kuma yadda idan zaman ya gagara me ya kamata su yi da yadda za a yi sulhu tsakanin su to har ta kai kuma ubangiji ya ce mana to amma wa in ya tafarraka idan su wato masu auren guda biyu ya zama da sirrin duk dalaki da shika to rukunillahu kullum Allah zai wadatar da kowanne daga cikin su an sahibi yi gaban abokin zamansa Allah zai wadatar da shi yin sa'atihi daga wato farallarsa da an yarzuka ha zaujan gairahu shi ne ubangiji ya arzuta matan miji wani wannan mijin nata wa yarzuqahu gairaha shi kuma Allah ya arzuta shi wani ta وكان الله واسعا حكيما Allah ya tabbata wasi'an mayalaci ne na falala bihal yi ga halittarsa wato mayalaci ne filfalla a cikin falala wato hakiman kuma gwani shi ma dabbara hushin abin da ya gwargwaje shi lahu gare su ولله ما في السماوات وما في الأرض dukkan abin da yake cikin sammai da ƙasa duk lillahi duk na Allah ne baki daya ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Allah wallahi hakika wasailal ladina usul kitaba min wato yi wasiya ga wanda aka ba su littafi ma'ana alkutuba wato da tattafai wanda aka ba su da tattafai min qablukun da suka gabace ku an sune yahudu da nasara wa iyyakum kuma muku wasiya ya ahlal qur'ani ya ma buta qur'ani an aibi an taqulla shine ku ji tsoron Allah ai khafu iqamuhu ku ji tsoron hukumarsa bi an tudi'uhu shine ku jefe وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض kirawa wai wa kullu lahum mun faɗa musu wa lakum da ku kuma mun faɗa muku in takfuru in dai har kun kafirce kuka kafirce da abin da wato aka yi muku wasiyar nan da shi to ku sani fa duk abin da yake cikin sammai da ƙarshe duk lillahi na Allah ne halkan halittarsa ne wa mulkan mallakarsa ne wa abidan bayansa ne bala taduru bala yadurhu kubrukum kafircewa ku ba zai cuci da Allah ba zai cuci Allah da komai ba وكان الله غنيا da حميدا Allah ya tabbata gani ya mawadaci ne ga buran halittarsa wa ibadatin da bautarsu hamidan ai mahmudan abun yabo ne a cikin aikin sabihim da zu ولله ما في السماوات وما في الأرض to duk dai abin da yake cikin samai da ƙasa din lillahi fa na Allah ne kararrahu ya tsamai mai tashi ta akidan dan wato karfafa zantan lita karirihi saboda wato tabbatar wasa mujibar taqwa abin da yake wajen tsoron Allah ya gaya mana duk abin da yake cikin samai nasa ne ya kuma gaya mana ya kuma gaya mana to wannan duk dan ya tabbatar da cewa wajibi wato mu ji tsoron Allah duk abin da muke gani na halitta baki daya kowane iri ne to Allah tabaraka ta'ala shine ya halicci wannan abu ubangiji shine mamallakin sa kuma kowace halitta ka gani baiwa ce ta Allah kuma halitta ta ce shi ya halicce zo وكفى بالله وكيلا Allah wato ya isa wakilan ajiyi da mai shaida da anna ma fihi ma cewa abin da yake cikin sama da ƙasar nan lahu nasa ne إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين azare in ya sha idan Allah ya so to yuzhibukum zai tafi da ku ya ku mutane kuma ya zo da waɗansu badalakum musanyan ku وكان الله على ذلك قديرا ya tabbata Allah ya tabbata mai iko ne ala zalika fasa wannan من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا rana والآخرة duk wanda yake son wato sakamakon duniya wanda yake nufin sakamakon duniya bi amalihi da aikinsa to sakamakon duniya dai yana ga wajen Allah wal akhirah da sakamakon lahira ma'ana sakamakon duniya da lahira baki ɗaya Allah ne yake ba da su ai liman aradu ga wanda yake nufin sa la inda gari ba a wajen wannan sa yake ba wa kana Allah sami'an basira Allah ya tabbata mai ji ne mai gani ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lil qisti shuhada'a lillahi ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا يا كون لكي إيماني كونوا قوانين كزموا أي قائمين تأيو بالقسط لآدلتي شهداء ما سشيلا بالحق دهقتيا لله سبحانه الله ولو كانت الشهادة على أنفسكم ko da shaida ta kasance a kan kanku za ku yi ta to fashhadu ku shaida alaiha a kanta bi an tuƙiru shine ku furci bil haqqi ko kuma bi an tuƙiru shi bi an tuƙiru shine ku furci bil haqqi da gaskiya wala tabtumuhu ka ku koye ji awil walidaini ko kuma shi da ta zama akan mahaifa ne ma za ku yi wal aqrabin da makosanta duk dai ku tsaya ku yi gaskiya إن يكن غنيا فالله أولى بهما ma wato shi wanda za a yi musu in yakun ganiyan wato idan dai wato shi wanda za a yi da gare shi zama mawadaci ne aw fakiran ko talaka ne fallahu to ku yi abin da Allah ya so Allah dai aula shine mafi cancanta bihi ma da sunan ku daga gare ku kuma wato wa alama ubangiji shine mafi sani bi misali ma da abin da yake gyaran su فلا تتبعوا الهوى أن yiro kan ku تعدلوا bi son zuciya cikin shaidar ku shine wato ku so wato mawadaci wato saboda yaddarsa ko kuma ku yi- ku yi wato ku taimaka wa fakiri bisa wato kuna son ku taimaka wa fakiri saboda wato tausayawa da- wato ga tausayawa wato ga fakiri to wato kan ku bi son zuciya a haka kan ku bi son zuciya ku ba da shaidar ku wato wata ba ta gaskiya ba saboda wato da ku nemi yadda shi wato wato shi wanda yake wato gani mawadaci eh dan wato ya yarda da ku ko kuma ku faɗi rashin gaskiya ku yi shaida wa cikin ba ta gaskiya ba ga talaka saboda kuna jin tausayin sa to wannan Allah ba haka yake so ba shi yasa Allah yake ku yi kar ku bi son zuciya wato al'ayi kar ku yi kar ku bi son zuciya ne Allah ta adilu dan wato kar ku zama kun bi son zuciya dan kar ku zama kun wato yi adalci saboda son zuciyar nan kar ku zama kun kauce ba ku yi adalci ba ai tamilu kar ku karkata alal haƙi ga biran gaskiya وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ya wato idan wato kuka kauce wa shahada kuma na kuka jirkita shahada nan ta kuka bata ta wato shikenan autu uridu ko kuma kuka kai da kai kuka kawo da kai an ada'i ha gaburan ba da ita to san dai Allah ya tabbata masani ne da abin da kuke aikatawa fa yujabi ku zai saka muku bihi da shi
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من Saboda قبل ya ku wanda kuka yi imani aminu ku yi imani ai dumu ku da wama an imani bisa imani billahi da Allah wa rasulihi da manzansa wal kitabi ku kuma da wama cikin imani da littafi ma allazi nazzala ala rasulihi wanda ya sassauka wato bisa manzansa muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa alquran shine alqurani wal kitabi allazi anzala da kuma littafin da ubangiji ya saukar min qablu tun gaban wato saukar alqurani wato da tafan da ya saukar da su Allah Rasul bisa manzanni bi ma'anar kutubi kitabu din nan ma'anar su dai kutuba ake nufi da tafai ne wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'ili wato wa fi fil fi'laini a cikin wato a cikin wato fi'lan guda biyu eh can wato yace wa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nuzila ala muhammadin wal kitabi alladhi unzila kaga bil maf'ul kenan أي والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل wato mabniyun alal fa'il kenan نعم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا ba'ida duk wanda ya kafirce da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa ya kafirce da ranar lahira to wannan ya bata bata wanda yake mai nisa ga bayan gaskiya إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا sabila to innal ladzina amanu kaga wanda suka yi imani bi Musa da Annabi Musa wa hum yahudu sune yahudawa sannan sai suka kafirce kuma bi ibadatul iblis da bautar dan maraki sannan kuma suka sake imani ba da hu bayan wato bayan wato bi Musa kai wato innal ladina amanu kaga wanda suka wato suka imani bi Mu- bi Musa da annabi Musa wa humul yahud zune yahudawa sannan kuma suka kafirce da bautar dan maraki sun ma'amanu sannan sai kuma suka yi imani ba da hu bayan annabi Musa sun makafaru sannan sai kuma suka kafirce da Isa da annabi Isa sun mazdadu kubran sannan sai suka ƙara wani kafircewa bi Muhammad da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to lam yakun Allahu liyaghfir lahum wato Allah ya tabbata ba zai gafara gare su ba ma aqamu alaihi muddin dai sun dawama akan wannan kafircewar wala li hadihum sabila ba zai shirye da su da sabilan ai tariqan tafarki ba ila alhaqi zuwa ga gaskiya بشر المنافقين بأن لهم عذابا ma أليما bashir ma'ana akhbir ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ba da labari ga kafirai da anna lahum azaban alima ka cewa azaba wa fi nazdi wa su za ta bakta gare su domin shi albijir ana yin sa ne akan abu wanda yake wato na farin ciki eh to wannan kuma ana magana azaba ashe wannan za mu san cewa ta hakumi ne ga tsaye ake musu eh ka ba su labari ka ba munafikai labari cewa azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su shine azabar wuta الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين allazina yatta allazina badalin badali ne ko kuma na atilin munafiqina wallazina yattafizuna al-kafirina awliya'a wa innan da suke rukan wato wato kafirai awliya'a masoya min dunil mu'minina banda wato kuma bayan mu'minai lima yatawahhamuna saboda abinda wato suke zaton su jima cikin su min al-quwwati na daga ƙarfi na daga ƙarfi
أيبتغون عنده العزة فإن العزة لله جميعا jin suna neman al'izzata buwaya indahum a wajen su istifhamun inkari istifhami ne na inkari ai la yajidunaha ba za su samu wata buwaya ba indahum a wajen su domin izzatu domin fa innal izzatu domin wato buwaya wato jarin jaye jami'an baki ɗayan ta lillahi ta Allah ce fi duniya ala wal akhirati a duniya da lahira wala yanaluha illa awliyahu ba ne samun wannan wato izzar da rinjaye sai dai masoyansa وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره إيه، وقد نزل بمناء للفاعل والمفعول وقد نزل عليكم في الكتاب ko kuma Allah ya saukan muku a cikin littafi ko kuma wato an saukan muku a cikin littafi shine alqur'ani fi suratul an'am a cikin suratul an'am an san dan muhaffafa ne daga sakiliya wasu muhamma zuhun ai annahu lamarin da sha'anu idza sami'tum ayatul lahi idan kun ji ayoyin Allah shine wato alqur'ani wato wato kufaru biha ana kafircewa da ita ana mata izgili to fala taqudu in kun je gurin da ake yin haka ana kafircewa wato wato ana kafircewa ayoyin Allah kuma wato ana mata izgili to fala taqudu ma'ahum kakka zauna ma'ahum tare da su ayal kafirin da kafirai wal mustahzi'in da masu yin istihza'i hatta yahudu fi hadithin ghairihi har dai su kutsa cikin wani zancen gari wani sa eh wato inda duk ka samu ana kutsawa cikin ayoyin Allah to kakka zauna a wajen eh kakka yi haka nan inda duk ka san zaka je a zauna a saki baki akan bayan Allah to kakka zauna a wajen shi ba eh ba za ka zauna a gun da ake sakin bayan Allah ba ba wata hujja za ka ce ka je wajen ka su ko wani karatu ne ko wani abu bayan kuma ana cikin karatun ba mamaki ka ji an so ko wani abu wanda zai taɓa bayan Allah to wannan in kana wasa da irin wannan to wannan wato sai yana sheka kai ma eh sai yana sheka saboda haka mutum ya zama wato mustaqimi ya zauna ya tsaya ta kawai inda ya san za zai samu cikakken bayani to wanda yake ya dace da aqidarsa to ya tsaya a nan ya saurari wannan abu إنكم إذا مثلهم ku dai innakum idan wa ku dai in qa'atum in kun zauna ma'ahum tare da su to misluhum kun zama misalin su fil isma a cikin laifi إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا sun dai Allah wasu mai tara munafukai ne da kafirai a cikin wutar jahannama baki ɗayan su kamar yadda suka taru fi dunya a duniya Allah kuma suka kafirci wal istihza'i da ilgili allazina yatarabbasuna bikum allazina bidun min allazina qablahu allazina wa'annan da yatarabbasu na ayyan tazuru suke sauraron addu'a da kewayawan musibu bikum da ku فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم idan wato wani wato fatun wani buɗi ma'ana nasara ta kasance gare ku ai zafaron rabauta a wajen yaƙi wa ganimatin kuma kuka samu ganima in kun zama kun samu wato nasara min Allah daga Allah qalu lakum sai su ce da ku alam lakum ma akum shin bamu kasance tare da ku bane fi dini a cikin addini wal jihad da jiya yaƙi fa a duna ku ba mu min ganimati mu ma ku ba mu daga cikin ganimar وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين wa in kana nasibun idan kuma wato wani rabo wato zafro wato nasibin rabo min zafir daga wato rabota alaikum akan ku kana ya kasance da kafirin daga kafirai wato shikenan kalu sai su faɗa lahum gare su ce alam nastahwiz alaikum shin ba mi rinjaye bane alaikum gare ku wala qadiru wato da kuma mun- mun zami iko ala asazikum bisa kama ku wa qatlukum da kashe ku ba mi- ba ba- ba- ba ku san cewa mun samu wato iko akan ku ba kuma mun samu wato mun rinjaye akan ku do- dan mu- mu kama ku za mu iya kama ku kuma za mu iya kashe ku amma ba mu yi hakan ba fa abqainakum fa abqaina sai muka wanzu alaikum gare ku wa alam namna'akum shin wato mu zama mun kare kuma min al-mu'mini daga mu'mini an yazmaru su rabota bikum da ku bi tafzilin wato da tabar da su wa mur- wa mura- da kuma aikiyan mu da muke aiko muku bi akhbarihim da labaran su wato falala alaikum falala alaikum millati to baiwa ta kasance gare mu alaikum akan ku qala ta'ala sai Allah ta'ala yace wato suna musu gori dai نعم فالله يحكم بينكم يوم القيامة Allah yana wato yi hukunci bai na kuma tsakanin gobe na da tsakanin su yawan kiyama ta rana alkiyama bi an yi duhi lakum aljannata shine shigar da ku aljanna wa yi duhi lakum annara kuma su ya shigar ya shigar da su wato annara wuta ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين inna sabila Allah ba zai sanya tafarki ba lil kafirin da kafirai al mu'minina akan mu'minai ba zai wato sanya tsarikan tafarki ba bil is- bil isti isada da tumbikewa إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم khadi'uhum san dai munafiqai yukhadi'una yukhadi'una suna wato sai khadi'una Allah suna batan cewa wai suna yaudara Allah eh ba su isa su yaudara Allah ba bi izharihim da bayyana wasu khilafa ma abdaluhu sabanin abinda wato suka koye shi min al-kufr da kafirci li yadfa'u ankum ahkamuhu dan su wato li- li- li yadfa'u anhum ahkamuhu don su ije hukunce-hukuncen musuluncin anhum gaburansu ma'ana suna bayyana wato su dai wato su wato munafukai suna bayyana wato su suna bayyana wato su sun imani wato suna bayyana imani a zahirinsu amma a batsininsu ba su yi imani ba abin da yasa suke bayyana imani a zahiri saboda su ije hukunce-hukuncen musulunci a kansu in yaƙi za a yi ba za a yaƙe su ba in wata yarjejeniya za a yi tsakanin musulmi da kafiri ba za a yi da su ba in kuma wata jizya za a saba ba za a saba ba za a saba musu jizya ba to saboda haka sai suke nuna wai su wato kafirai ne wato hu hadun Allah yana taka musu a bisa wato yaudarar su fa yabtadihuna sai su kunyata fi duniya a duniya bi itla'il bi itla'illahi nabiyahu da tsinkayawa Allah ga annabinsa alama abdaluhu bisa abinda wato suka koye shi wato abin da yake cikin zuciyarsa suka koya na kafirci Allah tabaraka wata'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wato a duniya kenan sai su kunyata da abin da suke da san sun koya to sai Allah ya bayyana shi to wai aqabuna kuma ai musu hukuma fil akhirati a gidan lahira وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ila wa idza qamu ila salati idan wato suka yi niyyar tashi aka yi tashi kuma su ma suka tashi zuwa ga sallah ma almu'minin tare da mu'minai to in za su tashi kamu kusala sai su tashi suna wato masu kasala ai mutu sa'i ne suna masu nauyin jiki yura'unan nasa suna riya ga mutane bi salatin da sallar su ma'ana suna nuna wa mutane su ma ai gashi za su tashi su ma za su tashi su yi sallah wala yadkurun Allah ba sa kuma ambatan Allah ayoyi salluna ba sa yin sallah illa qalilan sai ka dan riya an dan riya
مزبدين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى la هؤلاء su suna wato masu kai kawo bayan zalika tsakanin wancan da shine kafirci wa imani da imani la mansubi ne ila haula su ba abin danganawa bane zuwa ga wayannan ai kafirai wala ila haula wala zuwa ga wayannan ai mu'minai ومن يضلل الله فلم تجد له sabila wanda duk Allah ya batar da shi ba za ka samu wato tafarki da hugare shi ba ya tsarikan tafarki ila huda zuwa ga shari'a يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين mu'mini ya ku wanda kuka yi imani ne kakku riki kafirai masoya majibanta wato kakku soyayya da su min dunil mu'minina kuma bayan mu'minai أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا mubina shin kuna nufin ku sanya wato sultanar wato wato ku sanya wato wata wato sultanar ai burhanin hujja lillahi ga Allah alaikum wato ga akanku bi muwalatihim da wato yin soyayya da su ku sanya wato sultanar mubinan ai burhanin hujja bayinan mabayani ala ala nifaqikum bisa wato munafincin ku إن المنافقين في الدرك الأسفل من ne النار sun dai munafikai suna cikin wato can karkashin wato wuta suna karkashin wato wuta addarki ay almakani bigire alasfari na can kasa minan nari daga wuta wa huwa qaru hakine wato zurfin karshen zurfin wuta a can za a sa zu
ولم تجد لهم nasira نصيرا ba za ka sami mai taimako lahum gare su ba mani'an mai karewa minan azabi daga azaba إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين mu'mini illa allazina tabu sai dai wanda suka tuba minan nifaqi daga wato munafincin wa aslahu suka gyara amalahum aikin su wa atasamu ai wasu ku suka amince billahi da Allah wa akhlasu dinahum suka tsarkake addinin su lillahi ga Allah min riya'i daga riya to hu ulaika wanta nan kamar almu'minin suna tare da mu'minai shi ma yu'tawnahu cikin abin da wato ake ba su shi
وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا azima sannu wato Allah zai ba wa mummune lada aziman mai girma fil akhirati a gidan a gidan lahira ko aljannatu shine aljanna ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم wa amantum ma yaf'alu Allahu bi azabikum wato Allah ba zai komai wato da yi muku azaba ba ko kuma me Allah zai aikata da yi muku azaba in shakartum in dai kun gode wa ni'amahu ni'imomin sa wa amantum kuma kun imani bihi da shi wal istifhamu istifhamun nan bi ma'anar nafi ma'anar sa nafayi ne ai la yu'azibukum Allah ba zai muku azaba ba in dai wato kun gode wa ni'imomin sa kuma kun imani wato ba zai muku azaba ba wato wato Allah ko wato ba zai muku azaba ba muddin dai kun wato imani kuma kun gode wa duk ni'imomin da yayi muku وكان الله شاكرا عليما Ah, Allah ya tabbata shakiran mai sakawa ne da amalin mumini daga ayyukan mumini bil isabatu da wato sakawa aliban masani ko bi halqihi da halittarsa لا يحب الله الجهر لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم Zulmin la yuhibbu Allahu al-jahr bisu Allah baya son bayyanawa da su'i da laifi min al-qawli daga zance min ahadin daga daya ayyu aqibu Allah ya yi masa hukuma alaihi akan sa illa mun zulima sai dai wanda aka zalunta wannan fa la yu'akhidhu wato ubangiji ba zai rike shi ba bil jahil da bayyanawa da da shi da an yi kubira shine ba da labari an zulmi zalimi ga zaluncin da wanda ya zalunci shi ya masa waya kuma ya addu'a alaihi akan shi azzalimin وكان الله سميعا عليما kan Allah Allah ya tabbata sami'an maje- ma- ma- mai ji ne lima yuqalu da abin da ake faɗa liman masani ne lima yuqalu da abin da ake aikatawa إن
sababin saukar wannan ayar wani wato mutum ne ya saki baki ga sayyidina Abubakar Allah ya kare da gare shi a matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya rudda alaihi shi kenan sayyidina abubakar bai raddi gare shi ba da ya zage shi bai amsa masa ba bai bai rama ba sai ya saki ga baki a gare shi saniyan na biyu فلم يرد رد عليه to sai na bukar bai ma bai ba to mai- bai masa rabbi ba ربه ثالثا sai kuma sakin baki a gare shi na uku فرد عليه to sai ya sai ya- sai ya masa rabbi ya ba shi an zafi ma ya rama قام المصطفى صلى الله عليه وسلم yana rama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi واقترب من الأمن المجلسي sai manzo Allah ya ji ya tafi gaban wannan mazauni رفعه أبو بكر sai Abubakar ya je ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال له
sai ya ce da shi رجل تكلم لي مرارا wannan mutum ya zage ni da wato ba su ɗaya ba ولم أتكلم ban wato rama ba ولما تكلمت yayin da na rama ذهبت عنا shi kenan sai ka tafi gabanmu قال sai manzo Allah ya ce لما سكت yayin da kai shiru كان يرد عنك الملك wato wani mala'ika ya zama yana yana ansa masa maimakon ka yana rama maka ولما تكلمت yayin da ka tsaya ka rama انصرف الملك mala'ika sai ya tafi maka kai da shi وجاء الشيطان sai ke dan kuma ya zo قال لا أجالسه ni ko ba zan zauna da shaidan ba انصرفت ni kenan sai na juya na tafi نزلت هذه الآية sai wannan aya ta sauka ya yi kyau. Mhm.
نعم إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا Kadira in kun bayyana alkhairi min amali zu daga ayyuka na alkhairi ko kuma tuhu kuka ɓoye shi ai ta amalu kuka aikata shi sirran a sirce auta abu an su in ko kuma ko ya kuka yi rangwame ga wato zalunci to fa inna allaha kana abuwan Allah ya tabbata mai rangwame ne kadiran ko mai iko إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك sabila inda zalila ya kafuru kaga wanda wato suke kafircewa da Allah da manzan da wato da manzanninsa kuma suke nufi an yi fariqu wato sirri bainan lahi tsakanin Allah wa rusulihi da manzanninsa da an yi minu bihi shine su imani da shi Allah dunahum banda manzannin wa yaquluna kuma suna cewa nominu min imani bi ba'din da shaji min rusul daga manzanni wala kufur kuma suna kafircewa bi ba'din da shaji minhum daga gare su ويريدون كما سنة نفع أن يتخذوا سرقة سبيلا تفرقي بين ذلك tsakanin wancanan ra'ayin alkubur tsakanin kafirci wal iman da imani to wato sirki ta farki ya zabu da suke tafiya ilai zuwa gare shi أولئك هم الكافرون hatta wancanan ka sune wato kafirai na haƙiƙa mazurun mu'akidin limazunin jimlati qablahu وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا muhina mun tanadi azaba ma bushe wulakanci lil kafirin daga kafirai huwa azabun nar shine azabar wuta والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم yurahum kaga wanda suka yi imani da Allah da manzanninsa kullihim baki ɗayan su wato walam yufarriqu ba su rabe tsakanin ɗaya ba minhum daga cikin su to ulaika wancanan ka sofa nutihim ujurahum sannan za mu ba su ladan su ai sawaba a amalin sakamakon ayyukan su وكان الله غفورا rahima رحيما Allah ya tabbata mai gafara ne ga masoyansa mai jin kai da ahli da'ati ga ma'abuta wato biyayya gare shi يسألك أهل الكتاب أم تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم yas'aluka ahlul kitabi ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma abu talib tabi shine yahudawa yas'aluka suna tambayar ka an suna zira alaihim kitaban ka saukan musu da littafi min samai daga sama jumlatan jumla daya kama unzira kamar yadda aka saukar da wato littafi ala musa bisa annabi musa suna yi maka wato wannan tambayar ne ta annutan dan ta annuci to fa in takbarta zalika idan wato kaga girman wannan to fa karta alu Musa akbar min zalika hakika sun tambaye wato annabi Musa ai ana nufin iyayensu hakika iyayensu sun tambaye annabi Musa akbara mafi girma min zalika daga wannan fa qalu iyayen nasu suka faɗa wa annabi Musa suka ce arinna Allah jaharatan nuna mana Allah iyanan kurukuru da suka faɗa haka suka tambaye annabi Musa wannan fa aka zata kun sa'iqatu sai wato tsawa ta kama su ai shine almautu mutuwa iqaban dan uquba lahum gare su bizulmihim saboda wato zaluncin su haisu ta'annufi yayin da suka ta'annufi bi su'ala a cikin tambayar ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك yana sai suka rike al'izin dan mariki suka rike shi ilahin abun bauta min ba'd ma ja'atumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo musu shine al-mu'jizatu mu'jizoji alawa hadani ne yatillahi alawa hadani yatillahi kusa ka takar Allah ta'ala to fa afona sai muka yi rangwame an zalika ga wannan walam nasta'silhum ba mutum bike su ba وآتينا موسى سلطانا
sultanan mubina مبينا mun ba annabi Musa sultanan ai hujja mubina mabayaniya ai ta kalli da mun ba shi rinjaye bayinan mabayani zahiran mabayani alaihim akan su ai su amara ai su umira yayin da aka umarce su yayin da aka umarce shi bi- ai su ai su amarahu yayin da Allah ya umarce su bi qatl anfusihim da kashe kawunan su tawbatan dan tuba tuban su shine su kashe kawunan su fa da'u shi kenan sai suka wato biye suka biyayya gare shi ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم idan kuma muka ɗaukaka wato muka ɗaga a tura ai aljabal dutse hukawun dubbushinsu bi misaƙin da ai fi sabab ahzul misaƙi saboda wato rukun almisaƙi alƙawari alaihim akan su liya khafu don su ji tsoro fa yaqbaluhu su karɓe shi وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في Isra'il الأرض muka ce musu wa huwa wato mudillu alaihim shi wannan dutsen wato yana mai inuwa a kansu sai muka ce musu ku shiga albaba kofar wannan alƙarya su jada kuna masu wato sunkuyawa ai su ju da in hilayen su jada su sunkuyawa wa kulla muka faɗa kuma lahum gare su muka ce la ta'adu kakku wato tsallake iyaka wa fi qira'atin bi fathil aini ta'adu ba ta'adu ba kenan wata jidu dali la ta'addu kenan وفيه إلزام التائي في الأصل بالتاجي أي لا تتعدى كوكو تألك إياكا تستبجي أتشين واتورانا أصبت إنهم بالتياد بالتياد هي تاني دين سوء إن كيفاي وأخذنا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا غليظا من لك آمن بجلس من لك ميثاقا القولي غليظا لكوري على ذلك بسوى النم فلقبوه سيزك ورور على قولي فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف.
saboda warware wasu alƙawari ma din nan za'ida ce wal ba'u lisababiyya kuta alqatu lima hazufun ai la annahum min la ance su ma'ana mun tsine musu bi sababu la qadhim saboda warware wasu ni tsakan mu alƙawarin su wa kufrihim da kafirce wasu bi ayati llahi da ayoyin Allah wa qatlihim anbiya da kashe wasu annabawa bi gairi haƙƙin ba da wato gaskiya ba da haƙƙi ba waƙaunin da faɗin waƙaunin da faɗin su kuma lillabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da suka ce qulubuna zukatan mu gulfun rufaffu ne ai la ta ibata ki ai kalamaka zancanka بل طبع الله على قلوب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا kalila sai Allah ne yimki alaiha akan ta bi kubrin saboda kafircin su fala ta iwa azan ba za ta kiyaye wa'azi ba fala yu'minuna ba za ta yi imani ba illa qalilan sai dai kaɗan minhum daga cikin su ne za su yi imani kaɗan ɗin ka Abdullahi bin Salami kamar Abdullahi dan Salami wa ashabihi da sahabbansa وات- alam kai sani إن نقب الميثاق cewa warware alkawari صار سببا لغضب خلاك ya zamo shine sababi ga azabar Allah mahalicci على المؤمن to wajibi ne akan mumini مراء أحكام أهله wato ya kiyaye wato hukunce hukuncen alkawarinsa da وميثاقه zai wato kulla alkawarinsa يسلم من البلاء dan ya kubuta min albala'i daga musibu عن ابن عمر رضي الله an karɓo daga sayyidina Allah ibn Umar Allah ya yarda da su kala yace بل علينا رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato mana تعالى kala sai yace يا معشر المهاجرين ya kuta su shin sahabbai wato muhajiri ne wato wanda suka yi hijira daga maka أبكي ثانيا wato ɗabi'u guda biyar إذا ابتليتم بجد idan aka abu idan aka jarrabe ku bihinna da su وأعوذ بالله أن تشركوهن wato kuma amma fa ne muku wato ina neman muku tsari da Allah da ku rishi wannan ɗabi'u guda biyar لم تظهر الفاحشة wato alfasha bata bayyana ba a cikin al'umma في قوم a cikin wato mutane ɗaɗɗu da ɗai حتى يبلغوا بها har dai su bayyana jihar da ita إلا تشافيهم الطاعون sai dai wa- wato shi kenan sai dai wato musiba wato wato annoba ta watsu a cikin su da kuma cuce-cuce التي لم تكن مضت في أسلافهم wacce ba a taɓa ganin ta ba a cikin wanda suka gabace su ba su shuɗe ba na والذين مضوا wanda suka shuɗe ولم ينقصوا الكيل والميزان to mutane ne ba su tauye ma'auni ba na wato kwano da kuma na na nauyi إلا أخذوا بالسنين sai dai an rike su wato da dukkani na wato da wato annoba wato da wato fari وشدة المؤونة da wato tsananin wato wahala wato shi kansa wato maganar awo awo har yanzu mu a nan irin yadda muke awo duniya tuni sun daina irin wannan awa duk duniya an daina irin wannan awa ƙasa sai ma da basu kai Najeriya ba duk sun daina eh mu yawanci yanzu misali nama za ka siya mafi yawanci a ƙasar nan sai dai a ce an siya maka shi da kahari kardado yanzu idan ka ba da naira ɗari biyu kace a sai maka nama wani ya ba da ɗari uku sai ka rasa me ya bambanci na ɗari biyu da na ɗari uku sai ga ɗan bambancin dai bai kai a ce haka bane eh amma duk ƙasashen duniya komai za a auna ne daidai kuɗin ka daidai a- abin da za a auna maka ayaban nan za ka siya kilanta kaza ne a auna maka a baka duk wanda suka fita waje suka je Saudiya kai Niger din nan ma an ka shiga Niger din nan ba za a zo a sayar maka da shinkafa kawai zubo da ka ba sai a ɗauko ta sai a auna a kan su kili kilan shinkafa kaza ne kai ma ka san kilan nata kaza ne shikenan a gaya maka ga ta kilo ya cika kilo eh ka ɗauko kuɗinta ka bayar amma mu ba haka muke ba mu kawai shikenan kowa ya sayi abin da ya ga dama kowa ya sayi da abin da ya ga dama da kuɗin da ya ga dama eh to duk irin wannan abin da muke an ci gaba a duniya an daina shi an daina ba abin da za ka siya ba da awo ba duk inda ka shiga duniya naman nan auna muka za yi kuɗin naman rago daban kuɗin naman sa daban kuɗin kifi daban shi kuma naman shi ma kala kala ne kuɗin nama wanda yake ja daban mai farin jiki daban waye daban ko me kai kazan nan sai an auna maka ragon nan ma in me rai za ka siya sai an ɗaure shi an ɗora a kan sikeli kudin kilan rago rayayye kudinsa daban kudin kilan kuma nama na rago yanda aka yanka kuma kudinsa daban in kayan ciki za ka siya kudinsa daban amma mu har yanzu ba ci gaba eh ba ba ci gaba muna da rayu kawai shi kenan da ka kowa shi kenan sai ya sai da abin da yadda ya ga dama in ka zo ka ba shi kudin ka naira ɗari biyu ya baka ya yanka maka yadda ya ga dama wanda ya zo ya ba shi ɗari da hamsin shi ma ya yanka masa yadda ya ga dama eh domin babu sikeli babu ba a san wato farashin abin ba eh.
وأخذوا بجور السلطان عليهم to kuma za a rike su da wato zaluncin wato wato sultan sarki alaihim akan su ولم يملأوا زكاة أموالهم mutane ba su hana zakar dukiyarsu ba إلا ممسكون في القدر sai dai an hana su ruwan sama in dai ba sa zakka su shi kenan babu ruwan sama ولا البهائم ba dan dabbobi ba ba za a yi musu ruwan ba in an hana su ruwan saboda hana zakka sai kuma ubangiji ce to a yi ruwan saboda dabbobi eh
ولم يقضوا عهد الله ba su warware alkawarin Allah ba بعد رسوله da alkawarin manzansa إلا سلط الله عليهم a duwahun sai Allah ya wasu tsora musu wato makiyinsu a kansu من غيرهم ba wasu ba daga cikinsu ba
فأخذ فأخذ بعض ما في أيديهم to kuma ya ya ƙwace abin da shafin abin da yake hannunsu ya yaƙe su kuma ya nasara a kansu ya ƙwace abin da yake hannunsu ولم يحكم أئمتهم بكتاب الله wato shagabanninsu kuma ba su yi hukunci da littafin Allah ba إلا جعل الله بعثهم بينهم sai Allah ya sanya wato tsananin su tsakanin su sai kuma su ta yaki da juna eh saboda ba su aiki da littafin Allah ba wani hukunci da ya fi littafin Allah littafin Allah shine littafin da ya tare kowane irin hukunci to ba za ka yi hukunci da wani abu wanda ya kai hukuncin da Allah ya yi ba saboda Allah shine ya fi ka sanin kanka shi ya fi ka sanin komai shi kuma ya ce ga yadda za a yi a rayu to in ka ce kuma ka bar shi ka ɗauko wato wani hukunci wanda wani naƙisi ne ya je ya tsara shi tunani ne ya tsara shi tunanin nan kuma wato naƙisi ne kawai ya je ce ga yadda za a yi hukunci kamar na Allah ka kama nasa ai ba ai ka ka ka bata mai ba wani hukunci da za ka yi wanda ya fice na Allah Allah tabaraka wa ta'ala ba abinda bai sa ba ai shine hadisin nan wanda min- na na taɓa karanta shi a nan wanda harisul awar ya zo zai huce masallaci sai ga ana hira turmizi ya kawo shi saboda bai saba gani ana hira a masallaci ba to kuma lokacin sayyidina o a sayyidina ali shine amirul mu'minin da yazo ya samu sayyidina ali sai bayan ya ga shi sai ya amirul mu'minina na shige wani abun mamaki yau sai ce me ka shige sai ce na huce masallaci a ciki an zauna ana hira sai sai sayyidina ali sai ya miƙe ya tashi yana kishin gida sai ya tashi ya zauna ya ce ce har an fara haka sai harisul awar ya ce da sayyidina ali ai an fara ya amirul mu'minin ni je na gani sai ce ku zama manzo Allah ya gaya mu ya ce ta takunu fitanu wasu fitinu za su zo za su kasance a cikin fitinun har akwai wannan a ciki to da manzo Allah ya ce da ni fitinu za su kasance sai na tambaye shi sai ce to kamal makharaj ya rasulullah idan wa'annan fitinun sun faru to me mafita manzo Allah sai manzo Allah ya ce kitabul lahi littafin Allah fihi naba'ukum wa khabarun ma qablakum wa naba'u ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum littafin Allah labarin ku yana ci labarin wanda suka shige yana ci labarin ba abin da ba ya zai zo nan gaba yana ci kuma hukuncin da za a yi tsakanin ku yana ci duk wani hukunci da za a yi tsakanin al'umma yana cikin alkurani kuma hukuncin alkurani ya dace da kowane lokaci baya tsufa ba kamar yanzu an yi constitution in aka samu dogon lokaci sai a ce ai sai a yi review a review ma'ana a je a tattauna da jama'a waɗansu maddodin da suke cikin wato kawanin din a aje a tattauna don a cancanta su ban da alkur'ani ba zai canji ba eh alkur'ani kowane lokaci hukuncinsa ya dace da lokacin yana daga cikin mu'jiza alkur'ani duk sanda aka ɗauko alkur'ani hukuncin da yake ciki sai ga ya dace da a lokacin da kake ciki to kuma ba za a daidaita ba in ba komawa kai ga alkur'anin ba daidaita shi ne a koma a hukunci da alkur'ani eh ba yadda za a yi musulmi ya saki alkur'ani ya kama wani abu a ce musulmin nan ya rabauta babu shi ba zai yi ba in musulmi na son ya rabauta ya rike alkur'ani ya hukunci da alkur'ani manzo Allah ya ce yana hukuncin abin da yake tsakanin ku yana ci eh domin a can ma karshen hadisin dogon hadisi ne a safa ya kawo shi a can yana cewa da shi a can a can tsakiya bayan ya ce hukumu ma bainakum yake cewa man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adala wa man khasama bihi falaja wa man tamassaka bihi hudiya ila siratin mustaqim manzala yana cewa man talaba al-huda min ghairihi adallahu Allah wa man hakama bi ghairihi qasamahu Allah huwa dhikru hakim wa nurul mubin wa siratul mustaqim wa hablullahi al-matin dogon hadisi ne duk wanda ya hukunci da alqur'ani yayi adalci yace duk wanda ya nemi wata shari'a ba da alqur'ani ba Allah ya batar da shi wannan batacce ne dan ba za ka samu wata shari'a da tafi alqur'ani ba eh saboda haka ƴan uwa ba wani hukunci da za a yi wanda ya fice alqur'ani shi yasa idan ba a yi hukunci da shi ba to kuma za a ga daidai ba eh in ana so a ga daidai to a koma kan alqur'ani a yi hukunci da shi a tsare ko
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم saboda kafircin su saniyar nabi bi isa da annabi isa hukurin albawo an maimaita balil fasili saboda rabewa bai na tsakanin sa bai na ma utifa alaihi da tsakanin abin da aka yi da bunza a kansa eh wa qaulihim da fadin su wato buhutanan wato ƙarya alamar yau bisa nanan maryam ƙarya aziman mai girma haisu ramauha yayin da suka jefe ta bizzina da aikin asha وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله da kuma faɗinsu eh wa qaulihim da kuma faɗinsu suna masu alfahari suna cewa mu ne mun kashe almasiha abin shafa da albarka shine Isa annabi Isa dan Maryam rasulullahi wanda shi manzo ne na Allah fi zanihim wato suna cewa sun kashe shi a riyawarsu ai bi mazmu'i zalika saboda wato karin zalika wannan azabnahum mu musu azaba قال تعالى sai Allah ta'ala yace wato takdiman dan karyatawa lahum gare su ji katil yi cikin kashe shi wa ma qataluhu wa ma zalamu zalamu ba su kashe shi ba kuma ba su tsire shi ba walakin shubbiha lahum sai dai kawai an kamanta musu shi da wanda ya zo din kashe shi eh wato an kamanta musu shi wato an ɗau sufar isa ne wato fuskar annabi isa sai Allah ya mai da ita kamata akan wato wanda ya zo kashe shi ai al-maqtul abun kashewa da suka zo suka same shi suka wato wannan ai ai annabi Isa ne to domin an ɗau sifa annabi isan an an sa masa to shi kenan wato shi ne wanda yake al-maqtul abun kashewar wal maslub abun tsilewar wa hum abun tsilewar wa huwa sahibu shi ne wato abokin su sai ya zama na wato an kamanta musu shi bi isa da annabi isa ai alqallahu alaihi shubhahu Allah ya jefa kamanninsa a kamanninsa ai kamar annabi isa alaihi gare shi fazannu sai suka zace shi iyahu shine annabi isa
وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه wa inna allazina khalafu kaga wanda suka yi sabani jiya a cikin annabi Isa wallahi sun tabbata cikin kokonto min da gare shi amin katili da kashe shi har su kala bazu yayin da shafin su wato suka faɗa lamara aul lamara aul maktula yayin da suka ga abun kashewar suka ce alwajhu wajhu Isa wato fuska ne fuskar Isa ce amma wal jasad jiki wato laysa bi jasadi ba cikin sa bane to fa laysa bi wannan fa ba Isa bane فقال آخرون وسمو زي زي بل هو هو بل ولا شي شي ne dai ما لهم به من علم إلا اتباع zan ba الظن su da ilimi bi katlihi da kaje shi illa tiba azan sai dai bin zato ai istizai ne mun kadi ai lakin sai dai tabi'una fihi zanna suna bin zato a cikin sa allazi tahayyaluhu wanda suka riya shi وما قتلوه يقينا ina ba su kace shi bisa yaqini ba halin mu'akkadatu li nafi al-qatl hali ne mai karfafa ga kore kisan ba su kace shi ba Allah ya dauke shi kamar yadda ya faɗa بل رفعه الله balle إليه Allah ya dage shi ne zuwa gare shi وكان الله عزيزا ma حكيما Allah ya tabbata mabuwayi ko mai rinjaye a mulkinsa kuma gwani a cikin wato aikinsa وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ba wani daga cikin ma'abuta littafi ai babu ɗaya daga ma'abuta littafi sai dai wato da yayi wallahi ya yi imani da annabi isa kabla mautu yi wato gaban mautu wato gaban mutuwarsa ai alkitabi ma'abucin littafi yi ne ayin mala'ikatar mauti yayin da yake ganin mala'ikan mutuwa to yayin nan sosai ya imani ji to wannan ko fala'in fa'u imanu imani ko baya yin amfani eh wato fala'in fa'u imanu a wannan lokacin imani ba zai amfane shi ba aw qabla mawti isa ko kuma gabanin mutuwa annabi isa wato wato lamma yanzu da yayin da zai sauka qurbar sa'ati kusan ta sa alkiyama kama warda kamar yadda yazo fi hadisin a cikin wani hadisi ويوم القيامة يكون عليهم an rawaito daga شهيدا.
annabi sallallahu alaihi wa sallama قال manzo Allah yace أنا عيسى ni ne wato mafi cancantan mutane da isa أنه لم يكن بيني وبينه نبي ba wani annabi tsakanin tsakaninsa ويوشك أنه ينزل فيكم wato ya kusa ta ya sauka fikun a cikin gu حكما bai zama yana mai hukunci عادلا mai adalci فإذا رأيتموه in kun ganci فعرفوه wato kusanci ma'ana ba kusanci da kun ganci za ku gane shi فإنه رجل مربوب الخلق wato shi wato mutum ne marbu'ul khalqi mai madaidaicin halitta إلى الحمرة والبياض zuwa ga wato jaji-jaji da kuma farfari أن رأسه يقصر kai ka ce wato kansa ya tsuru yana ɗigar وإن لم تسبه بلل wato ko da wato wani dan shi bai shafe shi ba فيقتل الخنجير zai kashe alhanzir ويريق الخمر zai zubar da giya ويكسر الصليب zai karya wato cross ويذهب الصخرة wato zai tafi da wato a sahara fa ويقاتل الناس على الإسلام zai yaƙi mutane a bisa addinin musulunci
حتى يهلك يهلك حتى يهلك الله في زمانه البلاد كلها har har dai Allah ya wato ya halakar da addinai a zamaninsa addinai baki ɗaya kawai sai addinin musulunci ملة الإسلام ban sai addinin musulunci kawai وتكون السجدة واحدة sajada ta zama guda ɗaya ce zuwa ga Allah rabbul alamin zuwa ga shi kawai za a yi wa sajada يملك الله في زمانه مسيح الضلالة wato wato Allah wato zai zai halakar a zamaninsa wato masihu dalalat shine dujal الكذاب الدجال al-kazzab makalinci ad-dajjal wanda yake dujal حتى لا يلقى أحد من أهل الكتاب har dai wato ba wani ɗaya da ba wuta littafi da zai wanzu وقت نزوله lokacin wato saukarsa إلا يؤمن به sai dai ya yi imani da shi تقول الأزمنة في زمانه wato zamani zai kasance a zamanin saukarsa a zamaninsa فتستعقبه مع الأسود wato har dai wato eh?
وتقول الأملاك في زمانه wata ƙauye الأملاك al'amlatu الأمن الأمن al'amalu ko aiki abko al'amalatu ma'aikata sa abko a cikin wadatinsa الأمن wato al'amnu aminci ya abu a cikin wato lokacin za har dai wato wato raƙuma su je jeki wato ce ba su usul eh usul har dai wato saboda aminci raƙuma su je su kiwo tare da zakuna ka san ku aminci ya kai aminci eh wato ita kuma wato shanu su ma su je su koyi tare da damusu ita kuma wato awaki kuma da tumaki su je su kiwo tare da kuraye saboda aminci kowa ya shiga aminci ba wanda zai taba wani wato yara kuma ƙanana su je su rika wasa da macizai shashin su kusa su shi shashi ba sannan sun mai sannan sai kuma ya zauna a ƙasa ya zauna ya rayu a bayan a duniya shekara arba'in sannan ya mutu ya mutu musulmai su yi masa sallah su binne shi alhamdulillah alhamdulillah khair ويوم القيامة يكون ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا شهيدا القيامة واتو شيء النبي إذا زي زمان يشهد عليهم أكنس بما فعلوه ده أبدا سكا عيدا تاجي لما بئس yayin da aka aiko shi ilayhim zuwa gare su فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم saboda zalunci ai saboda zalunci min allazina hadu daga wanda suka yi imani suka yi yahudanci kuma yahudu sune yahudawa saboda zaluncin su haramna alaihim tayyibat muka haramta dada gare su wanda uhillat lahu da da an halatta ta gare su hiya allati fi qawlin fi qawlihi ita ce take cikin faɗin Allah da yake cewa haramna kullu jizufurin al'ayata wato karanci wato aya wato har zuwa ƙarshen ta
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا da kuma tsarewar su mutane gaban wato addinin Allah saddan tsarewa kafiran mai yawa وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل bayan da kuma karɓar su riba wa kuma hakika kuma wato an hana su an gabaran su fi taura ta a cikin attaura an hana su karɓar riba a cikin attaura da kuma cin su dukiyar mutane da batil da batil ya addin risha da rashawa da hukumu cikin hukunci وأعتدنا للكافرين منهم azabar عذابا halima mun tanadi azaban aliman azaba wanda aka sa wa radin kafirin kafirai minhum daga cikin su لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والراسخون في العلم لكن الراسخون sai dai matabbata da ilmi a cikin al'ilmi minhum daga cikin su yahudawa ka abdullahi bin salam ka ba abdullahi dan salam wal mu'minuna da kuma mu'minai ay al muhajiruna wa'anda suka hijira daga maka zuwa madina wal ansar da kuma wato mutanen madina da suka yi imani yu'minuna wa'annan suna imani bima unzila ilayka da abinda aka saukar gare ka wa ma unzila da kuma sun imani da abin da aka saukar min kabli daga gare ka daga gaban wanda ya gabace ka min al-kutub min daga littattafai wal muqimina salatu da masu tsaye da sallah da su ba'al al-madi wa quri al-rafi wal mutuna da masu bada az-zakatu zakka wal mu'minina da mu'minai bi wal mu'minuna da kuma wato masu imani mu'minai billahi da Allah wal yawmil akhir da wato ranar da suka da kuma wanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما Misalan da sannu za mu ba su ajiran lada aziman mai girma shine aljanna.
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده Mu dai mun wahayi zuwa gare ka, kamar yadda muka wahayi zuwa ga wato annabi Nuhu da annabawa baɗi bayan sa.
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان
Kamar da yadda muka yi wahayi zuwa ga Ibrahim, eh mun wahayi wato mun wahayi zuwa ga wato zuwa ga annabi Nuhu da kuma annabawa wanda suka zo bayansa. Hukum- To kuma kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Ibrahim da Isma'ila da Ishaq ɗansa, wa Yaquba da Yaquba shi kuma ɗan Ishaqa da kuma al-asbar da yayi wato auladihi ƴaƴansa wa Isa da Annabi Isa wa Ayyuba da Ayyuba Yunus da Yunus wa Haruna da Haruna wa Sulaiman da wato Sulaimana wa ataina Dawud zabura mun ba Dawud shine baban Suleiman mun ba shi zaburan wato zabura bil fati ilmu lil kitabil muta wato da yin fata wato suna ne na littafin da aka ba shi din wadan masdarun bi ma'ana mazburun ai maktuban abin rubutawa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasuhum alayka Eh, mun aiko da manzanni wanda mun mun kissanta su gare ka mun kablu tun gaba da kuma wasu manzannin wanda mun kissanta labarin su alai ga gare ka ba ruwa ya rawaito annahu ta'ala cewa Allah ta'ala ba azu samaniya ta'ala ba nabiyyi ya aiko wato annabi wato ya aiko annabi wato guda dubu takwas eh arba ta'ala da dubu hudu daga cikin su daga bani isra'ila suke dubu hudu kuma daga sauran mutane baki daya قاله الشيخ شيخ يفعل ولا في سورة الكافرون في سورة الكافرون وكلم الله وكلم الله موسى ما تكليما الله يزن شيء النبي موسى بلا واسطة با tare da wato wani wato wata wasiƙa ba takaliman zance رسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد rusul الرسل rusulan din nan badali ne min rusulan qaulahu badali ne daga rusulan da ya gabace shi manzanni mubashiri ne masu yin albishir bis sawabi da sakamako ga man amana wanda ya imani kuma masu gargadi ne bil iqabi da hukuma ga man kafar wanda ya kafirce arsalnahu wato mun aiko su li Allah ya so da nasi wato alallahi hujjatun dan kan wata hujja wato ta kasance lin nasi ga mutane alallahi ga Allah fuqalu da za a faɗe ta ba da isalu rusul bayan aiko manzanni ilayhim zuwa gare su yaqulu da suna cewa rabbana ubangiji yaqulu yaqulu za su ce rabbana ubangiji laula arsalta ilayna rasulan fa natbi ayatika kamar yadda yazo a can wato a wannan aya me ya hana ubangiji wato ka aiko mana da manzo wanda in yazo na tabi fa natbi sai mu bi ayatika ayoyinka wanda kuma mu kasance min mu'minin daga mu'minai fa ba asnahu sai muka aiko su muka aiko manzannin liƙaƙe uzurin saboda yanke uzurinsu eh mun aiko su ba za su ce mana ba mu aiko ba an aiko musu ba su da wani bakin wato yin magana وكان الله عزيزا ma حكيما Allah ya tabbata mabuwayi ne a cikin mulkinsa wani kuma a cikin aikinsa wannan zala aya ne zuwa ta sauka lamma su ila yahudu yayin da wasu aka tambayi yahudawa an nubuwati ga annabtarsa sallallahu alaihi wa sallama fa an karuhu sai suka yi inkarin wato annabtar manzo Allah
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله mun kai su mun mun rubu'i ko